بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na laraba sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya yi da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba muna cikin surar da yusuf a hasan kafas inda muka yi darasi guda bakwai za mu tashi darasi na takwas a wannan sura mai albarka surar da yusuf aya ta casa'in da biyar muka tsaya za mu tashi aya ta casa'in da shida a wannan masallaci mai albarka na ma'asasatu salafiya da ke ganin albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu shi aiki da abin da za mu ji sunan Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون idan ba manta ba a jiya mun kai hadisi gabar da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya tabbatar da cewa wayannan yan uwansa ne sai ya ba su rigarsa na cewa su je su yi wa mahaifinsa albishi akwai wata lutufa da ko da iba da malamai suke kawo a cikin littattafan na cewa tsakanin annabi yusuf da mahaifinsa annabi yakub inda annabi abu da ya samu labarin annabi cewa wato ya samu a wani gari shi ba zai yi wannan jinkirin ba da sauri ne saboda yadda kauna da shakuwa take tsakanin mahaifi da ɗa eh shi ne ba zai yi wannan jinkirin ba har a ga kawo wannan lokaci saboda kamar yadda zazzabin ya faru ta bangaren annabi yusuf shi yadda ya damu da shi ne ya ji labari to nan da na mutu gurin amma annabi Yusuf alaihi salatu wassalam saboda wata hikima ta Allah shi ya bin abin da yake kuma zai ƙara tabbatar musu da wani karatu na musamman to a cikin wannan gabar a jiya mun faɗa cewa an zo gabar da ya ba shi riga domin yanzu an yi walƙiya kowa ya gane kowa shi da ma ya gane tintin su ne ba su fahimci shi wato yanzu sun gane shi karfi kuma akwai wata tambaya da na so ne wataƙila an kanyi da mun yi da karatun mu a jera wasu shekaru da muka zo su rafi yusuf cewa daga yaushe ne yan uwa da yusuf suka fara da dama dangane da abin da suka yi ma wata yi wannan tambayar da zai bata ko da ba ba da amsar ba amma iya zanto tana kwakwalwar daga yaushe ne suka yi nadama daga yaushe ne to a nan dai Allah ya gaya mana cewa annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya dauki rigarsa ya bawa ɗaya daga cikin wanda muka ji shi ne yahuda yahuda kuma ba shi ne babba ba rabidu ne babba amma yahuda ya fi sauƙin ra'ayi kuma ya fi ilimi da hankali kuwa kalilu hum fi ra'ayi wal aql saboda haka shi ne ke ce tunda shi aka ba riga ta ƙarya ya je ya gaya wa mahaifinsa cewa kura ta ce yin je ce to yanzu ba shi za a ba rigar nan ya ce wani aiki ne kai dan gurin ne wanki wanda yawa wanda abubuwan da ya faru dole ya je kai to Allah ya ce balan ma an ja albashiru yayin da albashiru din ya zo algawa ala wajin ni yana zuwa sai ya hufa a kan fuskarsa kuma bai mun faɗa cewa annabi yusuf alaihi salam annabi yaqub alaihi salatu wasalam yana jin labarin ko kuma yana su ayarin da mutum ƴaƴansa na fitowa daga cikin misra suna shigowa kanka wato fitar da gabas tana shiga bodar garinsa ya fara biyo ƙanshin kansa wanda a lokacin jikokin su suke cewa wato lalle har yanzu in naka na biyu da rani karkare kana cikin wannan rashin sanin naka na da wanda kake da shi har yanzu kana jin cewa yuzu zai dawo da kura ta cinye an kawo ba rigar zama sai kata kata amma har yanzu a tunanin ka zai kawo yana zuwa algawo ala wani ne sai wurga ta akan fuskarta farcen da basira sai dawo yana gani kar Allah ya ce kana nan da na annabi a kuma yace annaba kullakum dawa ba na ga muku ba inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu na ga abin da baku sani ba gurin Allah madaukakin sarki ai a'lamu anna Allah ta yarjuhu ilayya ni na san cewa Allah zai da mun da Yusuf saboda na ga muka inni la ajidu la ajidu li Yusuf laula an tufani ba dan dai ga kuma da ni abin da kuka mai da ni da ba na ga muku na ji ban jini sai Allah ya ce قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم Allah ya ce kalu sai ka ce ya abana ya abbanmu iskafir lana zunubana ka nema mana gafarar zunubanmu inna kunna fa'in domin mu masu ganganci ne ba kuskure ba ganganci ne wanda zai abu na kuskure ƙara ya zama ganganci saboda haka kun yi abin nan kun ƙara kun ƙara ba kuskure ba ne kuskure ana yin zane sau ɗaya saboda haka mu masu ganganci ne قال يا نبي يقول سوف أستغفر لكم ربي دفنوا zan nema muku gafarar ubangiji na innahu lalle shi ubangiji huwa da gafuru ne gafara ne a rahimu kuma mai jin kai to anan malamai suna tattaunawa me yasa lokacin da yan uwa annabi Yusuf alaihi salatu wasalam suka ce baban sai nema musu gafara sun yi sun yi ganganci me yasa da nema musu gafara in san ba me yasa sai ce waye sauka da sannu bayan zuwa ba yanzu zan yi ba muku gafara zan da yi ba muku me yasa shi ma malamai suna tattaunawa akan me dalilin da yasa bai nema muku gafara kai tsaye ba ko ba shi rata wasu malamai kai ce saboda so yake wato sai ya tambayi wasu da ya yafi sai ya tambayi domin zunubin da aka yi bangare uku ne sun saba wa Allah sun saba wa Yusuf sun saba masa shi ba. To shi na kan sauki ne amma sai ya tambayi Yusuf abin da suke ya yaje ko bai yaje ba. Wasu malamai suka ce a sauka da yake jinkiri yake bari ke lokacin da ya fi kowane tsada saboda girman laifin nasu shi ne gab da kullawa albitin da muke yawan gana. Lokacin sahur wa bil ashari hum yastaghfirun a wannan lokacin Allah ya fi karɓar duk abin da ka zo da shi ba. ballan da zai daga lokaci ne tsada mun ja bana lokuta da dama amma yanzu a lokacin da ba ko ba bacci kowa yake ba kar ka fige da kallon waya ka yi hakuri mun ci a jirin din nan na zuwa albijir kai sai istighfari lokaci ne mai tsada ke ka gama sahur da ba a lokacin mun ci a jirin kafin kullowa albijir so ake ka gama sahur har ruwa ta gama ta da dabino da za ka ci ka ci ka ja ka yi abin da za ka yi domin ki ajiye din nan kafin kullo a rubutun kamar yanzu a ce karfe biyar don duk da biyar da rubin saura a rubutun yake kullo to so da aka yi don so ka gaba biyar da minti biyar da minti bakwai kar ka wuce haka duk abin da za ka yi ka zauna kawai akan tawar mako karshen layar da istighfar da ke astagfirullah al'azim astagfirullah wa atubu ilayhi rabbi jini wa tuba alayhi innaka anta tawwabur rahim ire-iren wayannan shigbar kawai su kake a hankali ba irga za ka yi ba ka rike in yana da dabbo shi wannan yana da fadail na yawa wanda ba za ka bai samu ba ko ba ka daga hannu ka ce Allah yi min kaza ba ya san me da kan ka ba ana jira a salatu kuma alfijir na kullowa sai ka tashi kai raka akai da rabbi a nan gurin da kai fatiha zalla ko fatiha da kullu wallahu raka a farko ko fatiha ko kuma fatiha da kullu raka a farko fatiha da kullu wallahu raka a ta biyu yau kai wannan gobe kai wannan ko kuma ka tsara da fatiha da kullu amanna billahi wa ma unzila ilaina ta biyu kul ja'alu aslu ma harama rabbukum alaikum aya ɗin da ina cikin yin ala imran ya zanto kana canza salo yau ka yi wannan gobe wannan wanda hadisin na na'ija wanda hadisin abu huraira kana yi kana canjawa shi ke nan idan mutum ya dau wannan salam ko a yi azu wannan wallahi za ka sha mamaki za ka ga wasu abubuwan ka da da gaba ɗaya sun dakure Allah ya warware maka saboda haka wannan hanya ce ne muhimmanci da gaske shi ne za ka ji wasu na tambaya a ce ne sirrin shi ne sirrin wannan din in dai ka yi jinka bittadabbur za ka sha mamaki ko ba ka daga hannu ka ce Allah ya yi min kaza ba zai ba domin ya fi ka sanin bukatun ka kai sai ga yana warware ma abin da ya kuma muhimmanci sai Allah ya yi maka ba tare da ka daga hannu ka roƙe shi to saboda haka malamin ka ce ya yi jinkiri ne zuwa wannan lokacin domin girman zunubin su ware gwani sai a wannan lokacin zai nema musu gaba wannan magana kuma tana da kwari domin kai ka san yadda iyaye suke da san yaya shi ne magana da ya a baya a wani karatu cewa ko da ka ji uba yana bi ko uwa tana bi ta kan ɗanta tana duka zagi waye karkata ta karkata ta shi sa Allah ma baya goyon bayan da yayin da uwa zai gaggawa ta tsire da ba ta tana cewa Allah ya tsire ba Allah zai ceto ba sai an dauro ko da ne sai an dau lokaci saboda an dai da take yanzu da za ta ga wa faɗa da shi ba yanzu da kada kada amma ta biyo kukan sa makota sai ta dauke shi yawa walau yu'ajilu Allahu lin nasi sharra fi ajalihim la qudiya ilayhim ajaluhum saboda haka Allah baya ji musu da zarar jin wannan gaggawar abu saboda haka emoji da suke zantar da hukunci ba sa yin tunani sau biyu kamar da namiji yake to shi ne Allah madaukakin sarki yake mana annabi aku yake zo ba astaghfiru lakum rabbi da sanni shine zan bari sai lokacin almujir zan yi ma muku gafarar ubangiji na innahu kada abin da yake nuna zai yi ma muku gafarar kalmar kanji domin shi Allah al-ghafur mai gafara ne al-rahim kuma mai jirkai sai Allah ya yi فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين.
مالك يخبر تعالى عن ورود يعقوب على يوسف عليه السلام. Allah zai ba mu labari dangane da zuwan kuma annabi Yaqub gurin ɗansa annabi Yusuf alaihi salam wa qudumuhu ila Misra da zuwan الذي يقول زوا زوا زوا زكاة المثل لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين kagani lokacin da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya gabatar zuwa ga ƴan uwansa na cewa ya gaya musu su zo da ƴan uwansu da iyali gaba ɗaya to shi kuma annabi Yusuf ya sa shi da ƴan fadarsa gaba ɗaya sun fito bakin gaba bakin bodin gari da bakin garin Misra sun fito nan to shi ne Allah ya kuji sai yin ki ba mu labari yanzu abu da ya faru bayan ma dai kallu ala Yusuf ya yi suka yi gura annabi Yusuf awa idan abawai na sai shigo gurin sa fadar sa an karɓi su sai shigo ba da kuma sai sai tattaro wato iyayen da babansa da babarsa zuwa gare ni akwai ba da tabbirin da kana zuwa za ka ga sun ce wai mahaifiyarsa a lokacin ta mutu wai lokacin naƙudar zuriya ne ta mutu wannan wai babban da ke kan mahaifiyar ce wannan da zai da rauni domin Allah madaukakin sarki ce gaya mana a farkon surar in yi ra'ayi a hada an jira kaukaba ko wajen ka wani kamar ra'ayi hum li sajidi duk a farko an gaya ma da rana da wata babarsa da babarsa saboda haka idan babarsa ta mutu wato labarin da ya gama ba domin babarsa ita ce wata saboda haka tana nan da ranta zanje wani inganci akwai ma da wata jirin da kana duba sun kawo wannan labarin amma ba jiri mai karfi ba gaskiya marjuhi ne abin da yake mai tarihi ne babar da tana nan da ranta domin Allah ya ɗaukakin sarki ya cika masa burin da ita kuma sannan za a ƙara gane wani karatu a sai abin da ake gani a idan ya ce wai iyaye ba za su fi yaya ba ka wani mu maza maza mun fi jurewa ne idan ne wasu abubuwa ina yau fara a tarihin gudun maza da kika mai da mijinki baban yara a gida yana yi ne don ke don su zama miki wato fara a gida ne babban cikin gida ne shi amma ba wurin baya son zuwa yana ta ne yake zama gudun maza da yana ta ne domin in bai zama ba za ki iya kwanturar da zuwa shi ne dalili da za a ga wani lokacin wai mata ganin ce kamar waye suke wa maza cewa mai da kai sun fanta a gida a ce bari ba mun bai ita ba za ta yi ba sai na ba a gudu kai abin da kake yanzu kai kenan ba haka wani ana yin ne dan a ce da mutum in ba ku biyo lafiya sai da ba wannan shi ne dalili shi ne dalili kuma ba wai dan ba a san su ba yana daurewa ne yana kai abubuwa cikin zuciyar sai aje duk wannan abin da kake ga yana yi yana yi ne dan ki samu daman morar su wani uban zai fito kurukuru ya ce ya ga mai ji ce da kai ba zai ga miki Allah ji san gawa fara amma sai ya ce in na mutu ke da su mazano ne suke faɗa wannan ki so da haka wannan shi ne ya kamata ma ta su fahimci wannan da kyau uwar tana nan gefe tana nan da abin da ake tana nan tana tana gana abubuwan da ake to yayin da aka zo awa idan ya abawai sai tattaro iyayensa mahaifi da mahaifiya wa ƙarin kuzo misra insha Allah ya janyo su kusa ne ya ce ku shigo garin misra da insha Allah amini da kuna cikin amin ba wani damuwa da kuke da ita to bin garu وما أبويه على الأرض وقروا له سجدا وقال يا أبت ماذا تأوي رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم Allah ya ce wa rafa'a ba wani ala al-arshi nan da nan sai ya dauko iyayensa mahaifiyarsa da mahaifinsa ya sa su a karagar mulkin da yake akai shine malamai suka ce ka ga yadda ya fara girma ba su karan farko kenan kujerar da yake akai yake su yi su zauna tsira daman su tsira hagu saboda haka dan ya dora suka zauna duk da cewa ba wai wato kujerar yin dora su kullum suka zo a amma karan tari wannan kujerar da ake hawa abin da ake hawa a jiki ma za su ya dora su a kai to shi ne Allah ya ce shi ne al'arshi din kujerar mulki ita ce al'arshi wa haruna wa jiddan bayan sai hau kuma gaba ɗaya suka sako duka suka faɗi cewa annabi Yusuf sujjada وقال سيدي يا أبي يا أبانا هذا تعويل الرؤيا الذي قبل wanda ban yi fassara mafarki na wanda ne tun da can duk farko abin da yake cewa ya ga taurari goma sha ɗaya da kuma wata da rana sun masu jira to ga ranar fassara ta zo shi ne ta'awilu ru'ya shi za shi fassara mafarki wato me ake kiransa baiwa ce da Allah yake yi wa mutane kuma kuma da kuka fara sai a farko ba gurin kowa kake zuwa sai da cikin magabata ai yayi mafarki yayi mafarki cewa ya ga fuskar ta tayi wani irin sai ne ba sai kira wani daga cikin maganin malamai yana shigowa kai malami ya shigo fada sai da yawa da Allah kan zara da ke so a yi yace na yi mafarki fuskar ta tayi wani irin sai yake ranka ya dade a iyalin da akwai mai juna biyu yake yake juna da yako bakin baka ya ko bakin da larabawa ne fara ne ne juna da yako baki shi ke nan banza ya goma ya zauna saboda haka bayan wasu yan kwanaki kawai ya gaba ka cewa sarki ya yi matarsa ta yawo ya ce ya ka samu aka ce an samu kyamar ya kada ta tafi aka ta yi bukatu sai ya kirawo malam ya ce a baki dirhami dubu saboda aka fassara ta kaga ta yi ta yi akwai dai kuma abin da ya sa ta wannan ba ko da yaushe ne mutum zai iya zuwa ya mafarki na firgici kuma ya zama alheri ne a gurinsa kawai matsalar ka san wa zan zai fassara ma mahaifin su a Abdulmalik ibn Marwan ko shi ko wani zan bambanta ba ai kaga shi mafarki yayi abin ya ja masa hankali ya je gurin rauda gurin mumbar annabi alaihi salatu wasalam ya su kari ta hudu hankali sai kai su kari a nan yanzu daga cikin wannan kaiwa aka kawo ma ai da aka mutum ya ji baro amma da ya samu wani malami ya fassara ba da ya ga ba sai ya ce da shi ‘ya'yanka guda hudu za su za su zama halifofin annaba ne salatu kuma wallahi hudun zai rinta zama to shi ne kai san wa zai fasara ba mu kai in ba ga wanda annabi ya faɗa hadisi tirmidhi za a ballo ba ruwa yawa yadda zuciyar mutum take baka da irin da zai fasara ba tafsirin abin da zai gaya ba amma zuciyar da mai kyau ce zai fasara ba da abubuwa masu kyau kuma salihin bawa wanda kake yawan da nagartarsa biyayya ga Allahnsa da yadda yake kokarin kwatanta gaskiya shi yake fasara bakwai ba ko ko da malami ne in yana da bargara kake kai maka fasara bakwai ko malami ne sai wanda ka yi kautu da nagartarsa shi ake zawa ya fasara wa bakwai domin idan ta bi alil mar'i ta'ad dhununi wa saddaqa ma ya'tadu min tawhid in yi ce mutum mai kyau ce za ga kuli positive interpretation idan mara kyau ce na gefe zai rage wanda shi ne ka'ida su so da haka nan da nan kadi da ala harafi halka annabi yusuf ya ce kaga mafarki na ya baba na Allah ya rubuce gaskiya wa kada ahsana bi kuma Allah ya kyautata mu in akhrajani min as-sijn yayin da ya fitar da ni daga cikin kurkuku bari ka ƙara tambaya me yasa bai ce in akhraja ni min al-jibbi ba Allah ya tota da mun lokacin da ya fito da ni daga ni daga cikin kurkurun rumar rijiya me yasa Allah ya bai faɗi wannan ba da Allah ne yasa saboda barakallahu fi domin ta dole wannan ba ƙara ta da fani idan ya ce lokacin da Allah ya fitar da ni daga kurorin marijiya an yi kilo musu da cewa kun ga ku kuka fara yawwa eh kuma shi kansa ba shi kaga dalilin dadawa shi kansa bai san arijiya suka je ba shi ba barakallahu fi shi kansa ba shi ana faɗan wannan dole yanzu wannan labarin da zai nema musu zai ce ya ba sa eh zai da je ya ji ba ku da mutunci arijiya ba ku kan yi ba mutta eh zai da yi kawai saboda haka shi kuma ya riga ya ce ya yafe la ta fili ba alaikum illa alaikum al-yawm yati da kai ba wani zargi da za a kare mu wallahi dallahi idan yake ko karatu ne sura ce da ya kamata mutum yana karanta ta a daki ji kare ya kuka saboda akwai darasi ne yawa akwai darasi ne yawa ku duba ku ga dan Allah ya rubuta ai ba wannan ba ko da zai ne mutum ya zo ya tashi ka zabe in ka tafi ka raba ko ba ga wani za ka zo ga gidan mutum ya ji zai ka ga ya cire wata unguwar gaba ɗaya yanzu baya zuwa saboda wai mutum zabe zuwa ba ba zai yi ba eh ba za a yi ta aiki ba duk wani abu da zai samu ana ba wa roman da babaɗi a wanda ai nan nan za mu san wanne to amma in da wato darasin shi ne an kawo wannan ne a yi dan mu koya yawwa so ake shi ne abin da ake faɗa ba a zan abin da ko abu ya ta zo an zo tudu da ce ai ta za 2022 shi ya yi kaza haba muna ya faɗa ko asirin aure da je ko muka je ko aka sa da ni a cikin na jihar a zaso da abin shekara biyar baya shi ne tura kan fata mana lokaci ba in ka zo sirrin aure ka jara bayani cewa 2022 lokacin da za a gaji a ɗan wata a watan Disamba wai har watan arziki ai da za a da za a yi kaza an bar wannan sai kuma a zo a ce a 2015 ma an yi kaza to wallahi da wahala a wurin gyaru. Ruko kada ruko abin da aka a so ake yin tura ce kawai kaya ne farfan san an jare. Duk lokacin da ya zanto kalmar gwara da zama mai fada da mai ruko fada da za ka zo ka ga abu kawai kai ta fada amma kana gama da wannan fita wuce to ya fi sauki akan wanda zai rike wanda ya fi kowane ji wanda ba zai fadan ba ko ba zai riko ba shi ne da farko amma na biyu shi ne wanda zai faɗa kuma ya ruku ya ki ruku mai mai illa kuma shi ne wanda ba zai faɗa ba amma ya riƙe shi kuma jini gan gobe za ka ji an ce an yi kaji a kan da ya kai kaji a kan biredi ba biredi ba ne wallahi jini gan ne biredin ya tara abubuwan ne da yawa yanzu biredi ya taso su duka yawa ya tara su da yawa ba biredi ba ne to duk illa irin wannan kuma za ga ran da ya zo ya yarda ya yanke hukunci ya yi ta ko shi kenan ba wanda ya zai dawo da hakurin da za ku gan shiru shiru amma ba zai wallahi ba zai rubar ba ya riga ya tafi to saboda haka wannan tsarin na annabi Yusuf ake so a dauka kawai da zarar abu ya riga ya bari ka yaje to in baka yaje baka yaje ba in ka yaje to a bazanta in wani zai ji aka yi sabo ya zama sabo ne zaka ka duba wa kada ahsana li Allah al ahsana ilayya Allah ya kyauta ta mu kisa kare da ni da sidi lokacin da ya fitar da ni daga kurkuku wannan kalma da dadi ce ba lokacin da ya fitar da ni daga rijiyar da kuka je ba a wa ja'a bikum min al badwi sanin ya zo da ku min al badwi daga kauye daga kauye shi ne a nan malamai suke magana suke cewa shi ma inda annabi abu ne biyar a zaune kauye ne wasu da ya sunan garin kawai albada domin Allah baya turo annabawa ɗan kauye kamar yadda za mu ji aya nan gaba duk ba annabawa nan babu ɗan kauye kakam dukkan su ɗan birni ne ba wanda aka turo ɗan kauye wasu kuma ka ce ha shi Allah ba da ya ce baya turowa daga annabawa gaba ɗaya sai min ahlul qura wato saboda aglabiyya wanda suka fi yawa amma dai magana cewa duka Allah ya turo su daga alƙarya ke kwari sunan garin da annabi Yusuf yake zaune albada kuma za ka ce in ma ƙauye ne albarnin da zuwa ya zauna ba nan ne asalin garin da zama ne kai to wanda a cikin mina da gani ya zo ya zo da ku daga ƙauye in ba ni an nan daga shekaru don yi wa bai da ikwafi bayan gidan ya shiga ya bada tsakanina da yan uwana ku duba wani insani har yau abubuwan nan bada suka kai yana ji a kunnensa akai yana kallo a kan gidansa akai amma har yanzu ya yarda cewa gidan ne ya bada tsakaninsa da yan uwansa min ba bi an nazar da shekaru don yi wa bai da ikwafi bayan gidan ya shiga tsakanina da yan uwana ya bata inna rabbi lalle ubangiji na latifun ni tausayi ne ni ba ya ta aini man ya ta ga wanda ya gada ba ko wanda ya ke so innahu huwa al-alim al-hakim wannan abu da kuka ga ya faru Allah maka bikin sarki al-alim masani ne al-hakim kuma mai hikima cikin hikima Allah ya abu sai Allah ya yi رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين bayan ce hada du'a ummi yusuf as-siddi wannan addu'a ce kuma daga annabi yusuf ne gaskiya da hadi ya rabu azza wa jalla ya kirawo ubangijin sa mai girma ko da buwa da lamma da mutum ne aka du'a alai lokacin da ina da fita gari Biki ba yi bi abawai wa ikhwatihi bayan ya hadu da iyayensa da yan uwansa wa ma manna lahu bihi alaihi min al-nubuwwati wal malik wal mulk da irin abin da Allah ya yi baiwa da shi na annabta da mulki da Allah rabbahu azza wa jalla sai ya zo roƙi ubangiji da bai girma da buwaya yace kama a kan bari mata hu alaihi fi duniya ya Allah kamar yadda ka fita hidimar ka a gare ni a duniya an yadda ya rabiya alaihi bil akhirah cewa ya Allah ka bar ni'imar da ta dore har a lahira sai ya roƙa wa an yadda wa babu musulmi da inda ya wa babu sannan kuma yana roƙa Allah ya karɓar sa yana musulmi lokacin da zai dauransa wannan ita ce addu'a mafi girma wa ake da ɗin ƙaho bin zahiri da kuma ya haɗa shi da nagartattun bayan su ne annabawa wa hada du'a ya hada min wa annabi yusuf alaihi salam kana hu inda ake zalimi wasu malamai suka ce wannan addu'ar ba annabi yusuf ya yi da ne lokacin da Allah ya yi ɗaukar sai da yake karan ɗari da ashirin haka wasu wato kamar wa ce bin munabbi yake fada cewa shi kuma yana kawo Isra'iliya cewa zai annabi Yusuf yake kar da iya cikin Allah ya tsara rayuwa to shi ne yayi wannan addu'a ya kamar da annabi shi ma ka ga lokacin da ya zo ga duniya hadisin na Aisha ai yana cewa Allahumma fi rabbil a'la Allahumma fi rabbil a'la Allahumma fi rabbil a'la ya Allah da Allah ya rabu da ni zaka zauna a duniya ko zaka dawo wajen da ya Allah na ga ku ta gurin tawaga wanda take mafi girma shi ne a gana yaku da annabawa sai da aka ba annabi za mu zame shi to shi ne rabbi kada hadin da ni da ni ya Allah lalle ka ba ni gari ka ba ni wani abu wani bangare na gari wa allanta ni min ta'wil al-ahadi sannan kuma ka sanar da ni da wani bangare na mai fassara mafarki fadilar samawati wal ard ya Allah kai ka kaji sammai da garsai an da wani kai majalisin lamari na fi duniya a duniya mun gani da yadda Allah ya dige ma al'amuran da rika wal akhirah da haka lahira ma kai ne majalisin lamari na tawakkal musliman ya Allah ka ta daukar raina ka dauki raina Allah musulmi addu'a ce da yi mun ce rabbana wa ja'alna musliman laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak saboda haka duka annabawa dukan idan suka zo ba Allah ce da kiran su suna musulmi annabi Ibrahim addu'a ce kenan annabi Isma'il addu'a ce kenan annabi Yusuf addu'a ce kenan duka annabawa addu'a ce kenan shi da ga wanda da muke fara magana da marigayi dan ta ce da yin cewa Allah ya sauran da yana musulmi wani suna ganin duk ma ga mu ne musulmi addu'a ce babba addu'a ce babba domin miji ne mutu ba musulmi ya zama asara ya zama asara to shi ne Allah madaukakin sarki ke cewa tawakkal mai musliman Allah ka daure da Allah musulmi wa da kake yi da salihin ka ala da nagartattun bayi ne annabawa da nagartattun bayi sai da abubakar da sauran sai Allah ya yi ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت Allah ya ce zalika min amfani da gani da shi ne wayannan abubuwan da muka zazzabo gaba daya tun daga farkon tarihi annabi Yusuf har zuwa nan Allah ya ce yana daga labaran gani da muke maka wayan kun ga labaran da mutane da muke jabarwa a kan annabi Hud annabi Salihu annabi Shu'aib da sauransu da muka ce ba su san gaibu ba muka ce sanin gaibu a wato al'amari ne da Allah ba ba zuwa ba ce an fahimta da kyau domin inda annabi ako ya san gaibu da suka dawo suka ce ban kura ta ce neman dalilin da ya kuke ko ba ga wani tun da nan ai ba ma za a kai matakin da zai zo da rashin lafiya har idan sa ya rubu ba ya gani sosai ba duk ba za a kai wannan matakin ba saboda haka sanin gaibu na Allah ne an fahimta da kyau to shi ne Allah yake faɗa mana yanzu a yanzu wa'annan suna cikin labaran gaibu nushin mu idan da muke ba wahayin sa wa ma kunta da dindi kai Allah ya ce ba baka gurin kai annabi yaqo in ajma'u amrahum lokacin da suka tattara al'amuran su wa hum yamkuruna suna ajiya baki ba ka wurin wa ma akbaru nasi da yau mutane ba za su taba hawa teki ba ba su zama a kan shari'a walau a wasu tabi mu'mini ko da zara ku ayi su zama mu'mini domin man yahdi Allah wa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida shari'a ta Allah ce ba wayo bane yake sawa da zama musulmi da zama shiriyu aikin Allah ne to ni za ku sai ka gode ma a kan wannan Allah mun gode ma da ka ban mu musulmi kuma ka shirye da mu wannan aikin Allah ne shi ne Allah madaukakin zargi ne ba wato wa ma akbaru nasi wa law arasta bi mu'minin da yawa ba wato da yawa mutane ba za su zama ba za su zama mu'mini ba nagartattu ko da kana fatan su zama shi wa yanzu ne an tsara mafi lafi يضلوك عن سبيل الله عند هذا الوقت يا هو من تسبيل الله في كل كوكب تكي ومن هو الله مجوري الدنيا كان جميل والبالي على إله على إله قليلا قليلا ما تقولون قليلا ما تكذبون لو لا كان يجي لو أن يجي أبو الله على إله أما الدنيا مجوري ونجعل يجي لباب الله يلا يجي وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين
وما تسأله عليه من أجل ولا وأجل لك فيه كما بقى وقلت ولا لا لا kun ga magana da muka yi ma a tura dubu ko da annabi ne ruwa ya faɗi wannan abin da yake ba da yanci wajen karantarwar gini ba ruwan ka da abin da muka yi shi na ba ka wannan da in mun ya faɗa muna mai da dawa ba ka wani abu girmamawa ce da kauna sadaka kuma tausayin ka ake yauwa duk wanda ya bada sadaka tausaya ma yake amma kyauta girmama ka ake da kaular ka to duk annabi duk mai zo ya wa'azi ya zama mai yanci to ya zama ba ruwan da rabu hannun mutane in ka zo kana bara to sai abin da ka ji kawai kowa wanda zai gaya ma magana ba ma zai faɗa an bai da rigo to wannan shine babba abin da yake sa a yi sa da awar annabawa ta kai inda ta kai shi za a kudi duk annabi da yazo sai ce wa ma ta kalhum alayhi min ajr wa ma akalu alayhi min ajr ba da to ruku ko ne lada ba cewa ne in na gama kudi ya ba bai roke ku ba in ajri illa ala Allah tafsir surati shu'ara la da ra yana gurin Allah da kuma cikin ne kuma wa ma tasaluhum alayhi min ajr ay wa ma tasaluhum ya Muhammad ala hadha an-nafsi wa du'a ila al-khair wa dhikri min ajr ba ka roƙon ya kai annabi Allah dan gani da wannan nasiha da kira da nake muku zuwa ga alheri da shiriya ba ka tambaye su lada ba bar da hannu wa ibtiga wa illa kana yi ne dan Allah wa min hamdi halqihi da kuma wato yin nasiha ga halittar Allah ya hukunta dare in huwa illa zikrun lil alamin ba komai bane ba sai wato tunatarwa abin da kake faɗa ba komai bane ba sai tunatarwa ne da alamina ga jami'in mutum da aljan gaba daya sai Allah yake وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون
Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin nawa nawa ne cikin ayoyin Allah madaukakin sarki duk samawa ta cikin sammai wal ardi da kasai ya muruna alaiha da suke wuce su su wai da kafaran su zo su wuce da cikin ayoyin Allah madaukakin sarki su wuce sama ayati da Allah kada ba haka duka jirgin sama da zaka je ka kalla da jirgin ruwa wanda zaka je bi a bakin gaba a Lagos kaga jirgi wanda shi da ana lodi wata shida ana saukewa kaga kuma ya hau kan ruwan bai rage ba wannan da aya ce ta Allah ya hukuncin sarki kuna zuwa ku wuce ta gurin su amma ko da dai wannan abubuwan da kuke wucewa wa kuma da hawa ne dole kuna kau da kai ga wannan abin da Allah ya hukuncin sarki wato ya ya ya ya tura ku a kai da cewa ku masa da yayi shi kai sai Allah ya yi
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مسلمون Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billah mafiya yawan su ba sa yi imani da Allah illa hum mushrikun fa sai suna wa Allah shirka ma da yake yu'minu da ala an gabla ki akthari nasi an tafakkuri fi ayatillah Allah yana ba da labarai dangane da kanar mafiya yawan mutane gaban tunani cikin ayoyin Allah madaukakin sarki wa dalilin tauhidihi da dalilan da suke nuna cewa kada da Allah بما خلقه الله في السماوات والارض من كواكب الزهرات الكواكب dangane da abin da Allah ya halitta na wato taurari waɗanda ke ga sunan manya manya wata yarakin wa abulakin da da kuma wato watanni da kake da su da yawa da Allah ya hore wa kan fil ardi min gadan mutajawirati kuma a ban kaza da sunan kidan mutajawir kidan mutajawirati da zamu yi a suratul ra'd wato jiragen kasa jiragen ruwa kai wanda suke nan ne wanda za a gansu kamar gidaje duk wannan ayoyi ne da ya kamata duk mai hankali ya tsara lura da su ya gane cewa Allah madaukakin sarki yake gudanar da su domin za ka ɗauka kuwa guda ɗaya ka jefa a ruwa a teku ta nufi amma an tsora jirgin ruwa mai gidaje da yawa a kansa kuma bai nufi ba a tsora ma manyan manyan injina da kake gani wani injin da za ka gani sai an ɗauko kiran ta zo ta kai jirgi amma an tsora a kan ruwan sama da guda ɗaya ne kuma Allah ya maɗaukakin sarki ne na rufin nufi ba duk wayannan akwai abubuwa na ayoyi da ya kamata a karɓar kuri a kai wakan yi da halali wa abuwa nawa nawa ne cikin rayuwa da matattu da ya kamata a yi tunani a kai wa hayawa na ce wa nabat da kuma dabbobi da tsaron wata haraji mutajaliha da kuma kayan marmari wanda suke gaba da juna wa mukali ba da wanda suka saba bi ta umi wajen dandanuwa wa rawa'i da kaifin su wal alwani da kala wa sifati da kala wa subhanal wani al ahad lalle sarki ya tabbata ga wanda yake tilo guda ɗaya tsakanin wa alwani makhluqat wanda ya halittu dukkan nau'o'in halittu alhida da bin bi jawami wal baqa wanda ya aika da dawwama da wanzuwa Allah madaukakin sarki shi kadai shi ne alwani bil baha yurida ce wa ma yurida abdaruhum billah illa hum mushrikun mafiya yawan su ba ta imani da Allah madaukakin sarki ba sai suna cikin shirka kuma Allah madaukakin sarki ya ce inna shirka la zulmun azim kaga ainihin kada ibn abbas yace min imani bi annahu idza qila lahu man khalaqa as-samawati wa man khalaqa al-ardha wa man khalaqa al-jibal qalu Allah amma da abbas yace inda za ta bi wa ya ci kamar da kasai yohani ce wato zuwa zuwa ce wa Allah وهم مشركون به أما كما سنة مشركة جدا هذا وكذا قال مجاهد وشعبي حتى كما مجاهد الشعبي يسكي سوى إن تلك الظلم العظيم وهذا هو الشرك الأعظم الذي وفي يعبد مع الله غيره وأن تلك وفي جرم تلك فهذا وعلى بوتا وعلى دولنسا akwai hadisin bukari da muslim da abdullahi dan mas'ud ya rawaito daga annabi alaihi salatu wasalam yace ayi dambi a azam wanda dalili ne yafi girma قال لي النبي أن تجعل لله جدا وهو خلقك فكان يا الله يجي على هذه يا لديك hakan masani yana cewa wato ma yubi aktaru billahi illa hu mushriku da yake yana nufin munafikai ya amara idza amila riya Allah za ka ji munafiki ba aiki sai dan a gani kawai duk abin da zai yi in ba za a gani ba ba zai ba wa huwa mushrikun bi amali billah kaga cikin ayyukansa yana yin shirka shi za Allah ya ce innal munafiqina yusadi'una Allah wa idza qadi'u wa min qadi'una Allah wa huwa qadi'u wa idza qamu ila salati qamu qala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila akwai da shi inda ba za a gani ba ko sallar jaran da ake zuwa inda ba wanda zai gani ba za shi ba in ba ya ne gida ne wa ke gari ne zuwa da mutane ke kai kai wallahi ba gode kai ce ba bugan ka ba wai sai a fara ya ce idan ka rike nan gare ba da ya ruka ba yake saboda haka lalle ka kiyaye cewa duk lokacin da zaka ibada ya zanto wato baka halarta da jira a cikin zuciya ka ka kiyaye wannan to shi Allah ya rubuta zirki yake أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون Allah maraukakin sarki ya ce, Aba aminu an ta ajiye mu gashi ya ce, wato shi yanzu suna amincewa ne, sai ba mu da cewa an ta ajiye mu gashi ya ce mai lullubewa wata azaba mai lullubewa ta zo, da lullube su min azabi wato gashi ya ce mai lullubewa ta zo min azabi la daga azabar Allah ta lullube su. Au ta ajiye mu sa'a ko kuma suna da aminci cewa alkiyaman ma ta zo musu gabtatar ba da ko ba tsammani wa hula ya tsoro da alhali ba sani ba in ka ga dama ko za ka iya kaddara la a ba aminu Allah ta afiya wa guda biyar tun min azabillah shi yanzu ta amince cewa azaba ba za ta zo musu bi lullubewa daga Allah ba sannan kuma aula ta ajiye wa musu aka babbatar kuma sun amince cewa alkiyama ba za ta zo musu cewa ba za ta zo musu ba da cewa tsammani ba wa hum la yashurun alhali ba sani ba يلا بقى في البرجيتي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين kuma wannan ayat da muka gama biya ne take da ayoyin cikin suratul nahl da arab tafsir arab da Allah yake cewa afa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna bayatan wa hum na'ibun aw amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun sai Allah yake afa aminu makralla fala ya'manu makralla illa al-qawmul kafirun da ma haka yake kuma anani afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yasifa Allahu bihim al-ardu aw ya'tihum al-'adabu bima huwa la yanqurun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum 'ala taqawwuf fa inna rabbakum la ra'ufur rahim duk wannan ayoyin kusan irin ayat da muka biya ne to sai Allah ya ce kun ce ni da zuhari sabili wannan ita ce hanya ta a da au inna lillahi wa inna kira zuwa ga Allah madaukakin sarki alama bi da akan ilimi ba da awa sai da ilimi eh ba da su gane awa kawai saboda kana shawar addini kawai ka ɗauke ka ka tafi kauye da awa ba a yi sai ka san me za ka ci shine ka'ida an fahimta da kyau ko kamar da za ka akwai irin kungiyoyin da za su wasu suna da san addini sun dauki da sun tafi masallatai suna kwana amma in suka tashi sai da hukun wato su yi su yi gyara sai barna dole shi da'awa sai za su nemi ilimi ta ida ke hatta ilimi idan ka samu ilimin da'awa daban ne eh shi ka ga hatta a jami'o'i a jami'ar islamiyya a yanzu wato a karin da'awa kowane ibadar da kake sai kai yanzu wanda yake karanta hadisi a jami'a islamiyya sai an koyi da shi dawa wanda yake karanta shari'a sai an koyi dawa wanda yake karanta ulumul qur'an bangaren sunniyatul qur'an sai an koyi kake sai ka koyi dawa don ba da ka ake yin ta ba ai za a ga suna da littattafai ba da aka yi da akan usulul da'awa kawai ya ake yin da'awa domin wani lokacin ka je in ba ka wato ganin neman gida sai a rasa ido to wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye to shi da yake alamar siratin akan ilimi ana ni ina kan ilimi wa man ittaba ni da duk wanda ya mu biyayya shi ma alamar siratin din akan ilimi wa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wa ba'ala min al-mushrikin da yake kuma ni ba da cikin waɗanda suke mushrikin sai Allah ya ce wa ma أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أمر القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون بعد أن يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء wannan ayat za ta gaya mana cewa Allah yana ba mu labarin ya aiko manzannin da cikin maza ne zalla banda ba ta wannan shi ne magana jumhurul ulama kamar yadda wannan ayat da zamu biya ta nuna cewa wa ma arsalna min qablika illa rijala ba mu taba aiko wani kafin ka ba mun ba mazaje ba ake gaya wa Annabi alaihi salatu wassalam duk wanda Allah ya aiko maza ne zalla a matsayin wa a matsayin annabawa nuhin ilayhi waɗanda muka yi musu wahayi min ahli qura daga mutanen alqaryu shine magana da su cewa ba annabi dan kauye duka an fahimta da ko min ahli qura sai Allah ya ce afalam yasiru fil ardi shin ba za su yi tafiya a ban kasa ba bayan duru ku duba daga kai baka da akibatul ladina min qabli ya ya kancin wanda sai ga hundi ya zama adawa ba da muka fara har yanzu gurin ziyara nan ga gidajen su na mutum ya ji zai ga ga gidajen su in mutum ya tafi gurin amma ba gurin sarki ba ne amma san mudawa kuwa da mutane a na gudu ba za ta gaba ɗaya ba gidan su duka Allah ya rubuta shi mun yi wannan bayanin a suratu hu an fahimta da kyau ko zo da aka ji da aka je a ta gurin safa da marwa tsakiyar nan ba guri ne da ake tsaya a yi wasa ba za ku da an zo gurin koriyar fitila ko koren tayi sauri ake yi domin Allah ya halakar da wasu a gurin so ake zama ma ibra ba gurin wasa ba kamar da fararen nan suke za ga an da gurin gurin tsiri kawai ana wasa suna dariya ba haka ake an fahimta da kyau ko to shi ne Allah ba ofishin sarki ya ga mana fahim duro kai ba kana akiwatin ladina min qabli dan su duba da ga karshen wanda suke kafin su ya zama wal jaru la ta yake kai gidan lahira ya ba ne والآخرة خير لك من الأولى والآخرة خير لك من الأولى والآخرة خير وأبقى لأن يجي خير للذين اتقوا شيء ما يجي كون السكية يلوكوك الله Allah ya ce a bala ta agirin shin ba ku da lura ba ku da hankali ma da ya ce a ƙarƙashin ayin nan da muka biya muka ce duka Allah ya aiko wato manzanni maza ba ba da annan la ta ala lam yuha ila ba'di min banani bani adam Allah bai taɓa aiko ko ta mace daga yayin dan adam wa inna ma fi illa siddiqa kawai ya akwai masu gaskiya da Allah ya faɗa kamar yadda ya zo a mana a cikin wato a cikin ma'ida bal masihu ibn maryam illa rasulun kada ka mutum kaulihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana wa kulani ta'a Allah ya rubuta wannan mali ce ko saba ya kira bi makama biya bi siddiqiyya Allah ya rubuta zargi ya saba da na Maryam da mafi girman matsayi shine da cewa mai gaskiya ce kamar da aka yawa na na'aisa ita ba siddiqa ce an saba ya da wannan amma magana cewa annabawa ne babu wannan domin kaga ma yan jirgin ce an ce annabawa ne kuma Allah ila Allah maryam Allah Allah Allah shine tiri ne wannan kuma kafirci ne dalla shine Allah ya kore wa bai da mun wa fiye mun maryam illa rasulun kada kada ne kabari wa rusul annabi Musa ba dan maryam sai Allah ya ce dan maryam ba ba Allah bane illa rasulun kawai manzo ne kada kada ne kabari wa rusul wanda manzanni sun jure kafin da shi ba wa ummuhu siddiqatu kuma baban sa da kuke cewa Allah ke ma ba Allah bace siddiqa ne gaskiya ce kawai kana ya kula da ta da mai din da annabi Isa da duk suna da wani shi ba Allah baya ci baya ja mala'ikun zama ba sa ci ba sa ja ballan tara Allah to shi ne da yake ga mana to an tuba ja ta da wannan fariya siddiqa bi nafsi alquran cewa siddiqa ce da nafsi alquran idan yau ma arzalla ba wa ke ni kabli ka illa an jala nuhi ilayhi fi ahli alqura kuma Allah ya ga mana suratul furqan ba wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna al-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ba mu taba wani aiko wani manzo wanda ya ci manzali ba ba dai yana cin abinci kuma yana ja kuma yana tafiya kasuwa ya wuce kare وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين الله يقول ومن سن يسوء أما تين كنكن جيكين دواء تاتين أبو السبا هم بما عاد يسا أما تين وانت لا تدوم أبو الكتابة ثم رددناهم الوعد فأنجيناهم ومن نجاوا وأهلكنا المسلمين ومن شيء قائلا باب عن النبي رابط babu kun ga bayan da ya wa duniya ai wanda suka wuce da kariya an zarta wa haka wasu ta ja mun biya aljihin shi ba duniya da tarihi ita da wuta ce ita ba annabi ya ce haka dai wannan to shi ne Allah madaukakin sarki yake ba za ku tafiya a ban kasa ba a balan da biyu ce da arzikin ba za ku tafiya a ban kasa ba su wannan ba su karyatawa ba su karyata ga ya ga annabi Allah bayan zuru kai magana a ce wasu nabi da min kabri su duba daga karshen wato waɗanda suke kafin su nuna al'ummomi mukaddima su da rusul cikin al'ummomin da suke karyata manzanni kai ba da mara lawa alaihi ya Allah ya gabar marasu ya kudu su ba za su tafiya a baban ka za su gani ba da mu yi mara a surat al-hajji abalan yasiru bil ardi fa takuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la ta'mal al-absar wa la ta'mal qulub allati fi sudur haka ya fara cikin wato surat al-hajji to yi tafiya a baban ka amfanin tafiya shine wato dan su gano ta kara musu ilimi ta kara musu girman Allah wa cikin dare wa da dare na haka take karu lil ladina takaw amma gidan lahira shi ba alkhairi ga masu kiyaye dokar Allah abada da ake yin sun ba da hankali sai Allah ya ce حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد غلبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين Allah ya ce hatta idan sai asa rusulu har muna kifar da mutanen wato gari ne har lokacin da manzanni za su yanke kauna har sai an kai lokacin da manzanni da muka aiko za su yanke kauna na wa'annan mutanen kamar da annabi Nuhu yayi su yanke kauna wa zannu su yi zammarin fasara biyu wa zannu annahum qad kujibu an gane ko wato anan zannu annahum qad kujibu su tabbatar da cewa ai da ya tsaro annahum qad kujibu su tabbatar da cewa an riga an karyata su ja'awu nasruna sai ce bakon bai zo musu inda Allah fa ni jiya wannan ta sai mu tsiratar da wanda muka gada ba muke so ko kuma wa zannu kamar kira'ar kisa'i da ali da hamza da ke cewa wa zannu annahum qad kujibu kujibu aka yi da jago shi kuma wato suna wato nan zannu annahum qad kujibu suna tsammani su mutanen cewa suna da dan cewa ƙarya manzannin suka yi shi ne fasara da farko da ya kan zuwa annan wukar kuntibu kuma sun tabbatar su manzannin sun tabbatar da cewa an karya da su to duk ma'anar guda biyu da kyau na farko ka jinya ta zuwa ga annabawa na biyu kuma zuwa ga mutane su mutane su yi zaton cewa ƙarya manzanni suke yi to saboda haka ana wannan yanayin da lokacin da mutanen da ake wa suna tsammanin manzannin ƙarya ne to wato Allah ba da sarki shi da a wannan tsirona sai na karan ba ta zo manzannin bani zai wanda ta za a halakar da su kenan sai mu je da wanda muka so muka ga dama ko kuma sai ya yi annahum kad kubiru sun tabbatar da cewa an karyata su ya a wani sura sai kawai su manzanni kenan sai ce bakon bai zo musu bari jiya wannan ya mu kira da wanda muke so wala yuradu ba su ya alil qawmil mujrimin ba wanda yake jiyar da azabar mu ga mutanen da suke mujrimai masu marasa mutunci sai Allah ya ce لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah madaukakin sarki yace laqad kana fi qasasihim ibra hakika wato a cikin labaran annabawan nan akwai ibratin abun lura ba wai labarin ake so kawai ka ji ba ya kamata gaba ɗaya bayan ɗaya ka ɗauke ta ta zama ma darasi a rayuwa inda za ka gyara wasu abubuwa to shi ne Allah ya ce hakika a cikin wayannan labaran akwai ibratin abun lura amma ba ga kowa bane ulul albab sai ga wanda suke ma abota hankali duk da an gani yanzu tuwon da yusuf za ta zama madara sati bayan sati kana ɗaukar da kana karantawa kana ɗaukar abubuwa da yawa sai Allah ya ce ma kana hadisan yuftara wannan ba ba gidan da gabaci bane ba daɗin kowa bane ba labari bane da aka kirkire shi Allah madaukakin sarki yake walakin shi wannan labarin da aka bayar tasdiqan ladhi bane dai gaske yana gaske da wato annaba da ke kafin da labaran da aka bayar na annaba da muka karanta su bakwai yana gaskatawa ne wani wa'annan labaran yana gaskata su wa tafsira kulli shay kuma yana rarraba komai wa huda kuma jiriya ne wa rahmatan li qaumin yu'minun sannan kuma zai kai ne ga mautan mutanen da suke sun yi imani da Allah ba rubutun dani muna roƙo Allah da sunayen ta jawawa da subobin gaba daukaka wannan sura da muka ji Allah ka sa dalilin da Allah ka sa mana buɗi a rayuwarmu da abin da muke ciki na damuwa Allah ka yaye mana dan kan ji akwai mai girma ba mu alƙalin mai jari ba mu da ji ya ga mana cewa akwai wani magunguna da wasu wata kungiya take bayarwa to Allah madaukakin sarki ya sa musamman ga masu kwalta matsalar ciki an dan samu wani dan kaso kaɗan da yanzu zai zo ya bayani kuma in ya so sai a ba waɗanda suka samu da yawa wanda suke gaji ba mu san pharmacist alƙasim gaskiya a ci a pharmacist da muke da su a Najeriya ma ana magana ba su da yawa ni a sanin da ne shekarun baya ta aka iya irin da su biyu ne kasal su so da Allah ya azurta mu da su muna da mutane iri iri shi sa ko da yaushe na faɗa idan mutum ya zo ya samu kansa a wata gaba kawai ya dauka cewa wata dama ce da Allah ya bayar inda za a zakulo mutane daban-daban kowa da akwai abin da Allah ya hore masa na baiwa daban-daban da muke da su muna da mutane daban-daban da muke da su a nan waɗanda Allah ya wa baiwa iri iri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara musu lafiya yau ya mana irin su Allah madaukakin sarki ya sa mu amfane su kuma duniya da lahira a ba su cikin
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah a ce da ban magana wannan Akwai a kamfanin Mega wanda suke wani malamin kwamsa wanda da yawan mutum wato baron. Alhalin da ya kya da su magungunan da suka su wato duk kudin magungunan kwamsa wato amfani da jama'a especially mu a yanayin mu na wato akwai abubuwa da yawa dama da aka sha bayani akan cewa su ne su jawo kwamsa. to ya dangana da yanayin kwamfar da mutum yake da ita wani za ka ga ya sha magani ya sha magani amma duk su maka still baya baya samun waraka to gaskiya especially bincike ya nuna especially a munan yanayin mu yawancin kwamfar da ake samu a sautu bacteria ne suke wato jawo ta ana kiran ta H. pylori to yawanci mutane gaskiya za ka ga sai ko zai ta shan magunguna amma ita wannan bacteria idan har ba kai kawar da ita ba to zai zama da cewa kawai sai ya karka samun sauki lokaci lokaci to yana da bukatar wanda yana da matukar amfani da wanda ya san yana da kwamfa especially wanda ake kira chronic wato abin da ake kira chronic shi ne abin da ya wanda ya daɗe a jiki ba wai karfin abu bane chronic za ta ji mutum ya ce ma yana da kwamfa chronic wato shi yana ganin cewa kamar wayewa a rikacinta da sauransu ne chronic a'a amma a kanta gaskiya abin da ake nufi ko wani wanda ya rike a cikin ka har shi kuma wanda yanzu yanzu ne ya faru to ka ga yawanci za ka ga masu kore kwafta wanda sun daɗe ka rike a cikin su ko wannan abin da za su fara kai mutum kenan su je su yi wannan sassan sun haifi falo idan aka ko ka masa sunan su za ka iya zuwa za ka ci a maka cikin cikin kwafta bakteriyan kwafta ko sun sani za su mutu idan akwai yanzu kuma ba ma maganin da ake amfani da shi da gaskiya saboda wahalar kirkin kinsa akwai kwamfani ne na magunguna daban-daban yawanci za a yi kamar magunguna uku ake haɗawa a yi amfani da su zuwa sati ɗaya zuwa sati biyu haka idan ka gama bayan wata ɗaya akwai bukatar kuma ka je ka sake yin sassi ka ga ko kana wani za a yi bayan lokaci bayan son abin da sun treatment ɗin na sati ɗaya ko na sati biyu sati amma wani kan gaskiya har sai watanni ma ya riga da daɗe wasu a jikin mutum kuma akan iya daɗa kamuwa da ita yau wasu shi wannan baron ɗin gaskiya ba wai yana maganin ita wannan kashfalolin mai amma yana ɗaya da cikin magungunan da ake haɗawa idan mutum yana da kashfalolin magani ne da kyau kuma gaskiya kamfanin suna kokari don in sha raba a masallacin su da kowane tsarin su kan kawo yanzu kafin yin maganin wurin dubu uku da shi na sun ba mu kusan da yawa ba da gaskiya ne da yake alhamdulillah ina saka da kurabi nan nan a cikin kafin su ce idan za a zama da su da sun da su ne ai na ga eh haka za a dauka ana raba ana da wa da su da
abin da kawo cikin magana muna ga mu yi hikima da Allah wanda suka san suna da wannan larura ta kan da mu zama daga cikin masallaci wanda ke da larura domin kada ma kai da daji an bar da ido yawa yanzu za mu fara tana eh eh daga baya kuma yawa da za ku yawa yanzu za a fara ta zuwa za ku rike yanzu a gama yawa za ka kare ta zo kai ga ajiji nan zai dauka
su